الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من طيع كان مسألة تبقوي يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية
يجب الالتزام بألفاظ الشرعية في العقيدة و... وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس والألفاظ المجملة المجملة المحتملة للخطأ والصواب المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رده العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مج...
حفظه الله يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة واجبين مفيا لدمتي لفظ عن الشريعة أبو بوان دا لفظ عن الشريعة تدرسه mutum ya kasance su wata jannobi al'alfafin bil'iyya allafi a haddata ha annas alfafin shari'iyya wajibi ne mutum ya kasance su a cikin maganin shi kai ya canza waɗannan alfafin ko kuma ya canza ma'anarsu والألفاظ المجملة وتجنب الألفاظ البدئية التي أحدثها الناس يعني تنسي تلك النصوص ألفاظ ولا بان الشريعة ونيرا معنى سنن لا با سنن من الشريعة با شريعة تأتي أماني دا وانا لفظ فممكن يعني تنسي دا يعني تنسون اللفظ يتي والألفاظ المجملة لفظ دعوان تسكتوا أتقولي المحتملة وان تسكي ɗaukar ma'ana daban-daban ma'ana lilkhata ma'ana wadda take kuskure ko sawab kuma tana ɗaukar ma'ana wadda take daidai tattar an ma'ana idan mutum ya yi amfani da wannan lafazin sai a tambaye shi me yake ne kamar misali wanda yake kore jiha da sai Allah ba ya da ana kore jiha daga wannan suna ba su da Allah da cewa yana wajen jiha sai a tambaye shi me yake nufi da jiha mun gane ko yana nufi da jiha cewa Allah baya cikin wani guri wani guri bai ma'ana Allah baya cikin wani guri to sai a ce ma'ana shi ma'ana ma'ana daidai amma lafazin da ya amfani da shi ba haka ba ba daidai ne ba in yace yana nufin da wannan jihar cewa yana nufin kudu kenan Allah ba ba jihar da kudu yake ba kenan ka ganin bata ne mun gane ko kenan alfazu wanda suke mujmala wanda suna daukar ma'ana daidai da ma'ana wadda take kuskure kenan na ana istifsa ni kake nufi da da wannan lafazin misali lafzi bil qur'an kamar yadda aka nasabto daga imam bukhari ko kuma yadda aka dangana zuwa ga imam bukhari cewa yana cewa lafzi bil qur'an makhluq imam ahmad kuma yana cewa kullu man qala lafzi bil qur'an fa huwa jahmi saboda ɗaya yana ɗaukar ma'ana guda biyu idan mutum ya ce lafzi bil qur'an مخلوق تعتم بيش مكاكين هدا ده لفظي saboda lafzi yana ɗaukar ma'anar abin da ake karantawa yana ɗaukar kuma ma'anar wannan sautin da yake fitowa sautin kaga makhluk ne haka ne ko shi yasa sautin muhtar da sautin abdulmajid ko ne nashi daban-daban saboda makhluk ne amma shi abin da ake karantawa magana Allah ce shi ba makhluk ne ba idan ta ce ka bar amfani da wannan lafazin ka zo da lafazi wanda shari'a ta zo da shi a cikin shi ne kuruta take kun gane ko فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي abin da ya kasance daidai sai a tabbatar da shi amma da lafazin shi na shari'a yadda shari'a ta ambaci abu ka ambace abun hakan kamar yanzu misali yana da cikin alfaz shari'a imani imani da munafuci da kafurci kafta canza wannan mustala lafazin na shari'a da wani lafazi da mun gane ko وما كان باطلا ردا abin da ya kasance kuma ma'ana ce wanda take mara kyau wannan ana mai da ita idan ya je yana nihin abin da yake karantawa lafazin da ke hutuwa daga sauti abin da ake karantawa yana nihi da shi ne makhluk to wannan yana fata ne wannan ita ce ko shi ne abin da kawai imam al-imam ahmad yake nihi من قال أمني بالقرآن فهو جهل يعني البخاري na bukhari yana nufin wannan meke da suna sautar da yake fitowa da haraka babu ta'aruf babu ta'aruf
الاسمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالته وأما أحدها فلا إثمة لأحد منهم وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجئه إلى الكتاب والسنة فما قام عليه الدليل قبل مع قبل مع الالتزام للمخطئ من مجتهد الأمة
الإثمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إسمع كاريا لك ainihin haɗawa cikin zunubi da wannan abu ne wanda ke ya tabbata wa manzo alaihi salatu wassalam Allah ya kare shi daga daga zunubi saboda isar da sako yake yace wal ummatu fi majmu'iha ma'suma min al-ijtima' min al-ijtima'i ala darar haka ita ma al'umma gaba gaba ɗayan idan ta yi ijma'i akan abu bai yi wa kuma fada cikin kuskure kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa man yushaqiqu rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin sabil al-mu'minin bai yi wa ya kasance kuskure idan duka suka yi ijma'i akan akan abu amma idan suka yi sabani to nan ya hitami kamar yadda Imam Shafi'i rahimahullah yake cewa kalamuna sawa yahtamilu al-khata wa kalamu ghayrina khata'un yahtamilu as-sawa ngani ko eh haka manzo alayhi salatu wasallam yana cewa la tajtami wa ummati ala dalal bai wa dukan su hadu akan fata idan aka ce duka umma ta hadu akan wani abu wannan ne wannan abu daidai wa amma ahadu amma daidaikun al'umma duk yadda mutum ya kai mutum da ya ba annabi bane ba wala ismata li ahadin min ba wanda yake da kariyar nan ko wanne ne zai iya fadawa cikin cikin zulmi kamar yadda aka samu wasu daga cikin sahabbai sun fada cikin laifuka wanda wani kamar yadda muka sani filsan ma'iz da zamidiyya da sauransu wanda aka tsaida musu haƙƙi na shari'a saboda ba su da isma ya ce wa maktalafa fihi al'a'imma wa ghairu wa marjihu ila kitabi wa sunna ke abinda jagorori a'imma manya-manyan malamai suka yi sabani a kai ba wai mutum wani ya zo ya zaɓawa ijma'in al'umma ba a ce al'umma ta rabuwa ana magana ne na أو اجتماعنا مجتهدي الأمة وين تسكي مجتهدي dan mujtahidai sun yi ijma'i wani ya zo ya shi ya saba ce wannan matsalai sabanin shi ba a lissahi da shi saboda baya cikin wanda ake lissafawa amma idan su mujtahidan suka yi samu sabani tsakanin su to menene mahuta in ijma'i ne dole mai aiki da wannan ijma'i duk wanda ya saba wannan ijma'i yana kan kan bata amma idan su suka yi sabani تدير فما قام عليه دليل فمرجوه إلى الكتاب والسنة كما يداشي زواجا لتهم الله والسنة من الله عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتم في شيء فردوه وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر kace fa ma qama alaihi dalil qul sai a diba cikin maganganun na nan nasu wanda ke da dalili sai aiki da dalili saboda shi ya dace da dalili ba dan saboda wani ya faɗa ba saboda dacewa shi da dalili ma al-iqtidari lil muqtini min mujtahid al-umma tare da ba da hanzari da uzuri ga shi wanda ya kuskure mutum da eh yana cikin wanda suke mujtahidai saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mujtahidi idan yayi ijtihadi idan ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran idan mai ijtihadi yayi ijtihadi ya samu daidai yana da lada idan ya kuskure kuma yana da lada guda duk yanda aka yi idan ya kai matsayin da zai ijtihadi yayi ijtihadi ya kuskure to yana da lada in ya kuskure yana da lada guda idan ya samu daidai yana da lada biyu yana kasancewa ya yi kuskure a bisa ijtihadin shi wannan bayanin a ci mutuncin shi ko kuma a zubda a zubda darajar shi saboda e ba kowane ba kowa ke cewa matsayin imam ba a imma wannan wata martaba ce da nan akwai wanda shi yake suna babban malami ne amma ba imam ne ba gani eh shi ma na shiga ciki shi ma abin da ya kai matsayin wannan inda za a za a wannan za a lissafa shi amma baya cikin wa'anda ake tsantawa da a'imma bal bal wasu suna ganin kamar su shekh ibn baz rahimahullah yana ganin duk wanda yake ya to danya da wata bid'a diyan da ilimin shi kai ba ta fanta shi da imam kun gane ko ya sa sai dai a ce ko hafiz kaza ko abin da ya kama da haka
في الأمة في الأمة محدثون ملحمون كعمر بن الخطاب والرؤيا الصالحة حق وهي جزء من النبوة والفراسة الصادقة حق وفيها كرامات ومبشرات بشرط بشرط موافقتها الشرع وليست مصدرا للعقيدة ولا التشريع ولا للتشريع ولا للتشريع
مثل الأمة محدثون ملهمون أشكال الأمة أنا الأمة أمة الإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام محدثون أقوي وإن أكي كرا محدثون وإن أكي ما إلهام وإن أبو يكي yake zo musa yake wada cikin zukatan su ya dace da da daidai kace ka Umar ka Umar ibn al-Khattab kan ka Umar ibn al-Khattab kamar yadda manzo alaihi salatu wasallam ya bada labari yace kana mimman qablakum muhaddathun fa in yakun fi hadhihi al-umma fa umar ce a cikin al'ummomin da suka gabata akwai irin mutanen da ake ma ilhami yace in za a same su cikin wannan al'umma yace umar yana cikin su yasa umar ya a cikin mawaqif da yawa ra'ayin shi ya dace da wahayi ya ba da ra'ayi tun kafin wahayi ya sauko wahayi ya zo daidai da ra'ayin Umar radiyallahu anhu a cikin matsaloli da yawa kamar asra badr da matsalar hijabi da sauran da ce wa ruɗe salih haq haka maholki na gaske ya ce shi ma ya ce wannan abu ne gaskiya Allah yana gwadawa wasu daga cikin bayan shi wasu abubuwa a cikin maholki a cikin maholki da dai musan da maholki kuma ya kaskashi uku akwai rubiya saliha akwai ahlam wanda abubuwa ne wanda mutum yake ya damu da su lokacin da yake wanke in ya shiga barci za ta rika zo mishi akwai wanda kuma shaidan yake yawo da da hankalin mutum ruya tsariya kuma wancan tana zuwa me yake da suna kamar yadda mutum ya ganta amma dole ta kasance tana da zawata ta kasance ta ta yi daidai da kitabuwar sunna in mutum ya ga an warke an ce mishi ya ya zo ga wata ibada nan da aka bashi ko wani hudu da aka bashi ya san da cewa shaidan ne saboda annabi ya cika ya cika manzanci eh amma aka ce maka aka bada maka gashi misali ka haddace Qur'ani to sai ka sai ka daure ka zage dan ka ka fara idan ka ga wannan alkhairi yace wa hiya juz'un min an-nubuwah ita ruwa tsarina wani wanda yake na kwarai da mutum yake wani kaso ne na annabta saboda manzo alaihi salatu wassalam daga cikin hanyoyin da wahayi ke zo mishi akwai hanyar mawarki ruwayar anbiya haq da wanda suka gani a cikin mawarki wannan gaskiya ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace a ruwayar tsarina juzun من ست وأربعين جزءا من النبوة التي والدراسة الصادقة حق حكى wannan a tashi wanda yake zuwa daidai wanda Allah yake ba wa su daga sun ga wannan za su ga alamun wasu alamu wanda wani akwai alamu zai zama abu kaza ko zai yi abu kaza ya ce wannan shi ma gaskiya ne وفيها كرامات ومبشرات gaskiya akwai kuma karamomi karamomi su ne abin da ya wuce hankali wanda Allah yake bayyana shi a hannun a hannun mutumin kwai kamar yadda yake bayyana mu'ujizozi wanda sun wuce hankali a hannun a hannun annabawa tare da cewa magabata ba su tare da cewa tsakanin karama da mu'ujiza duka guda ne wajen samun wajen mutafirun suna rarrabewa amma kasancewa wani abu wanda ke ya wuce hankali ya bayyana a hannun mutum wannan baya gwada baya gwada cewa mutuna akan daidai saboda akwai istidraj Allah sai ya jarrabu mutum ya mai istidraj ya ba shi wasu abubuwa na kuta hankali tare da cewa ba ba kan gaskiya yake ba kenan mizanin shine a auna mutum da kitabu sunna idan mutum ya kasance akan kitabu sunna ana kyautata musu da da cewa nan karama idan ko mutum fantararre ne an san da cewa istidraji saboda mutum na masifu dajjal abubuwan da zai zo da huta hankali wanda zai kashe mutum ya raba shi biyu sannan ya ce ta shiga ta koma kamar yadda yadda kake nan take ya tashi ya ce sama ta yi ruwa nan take ruwan sai sauko ya ce kasa ta fitar da turanta a nan take ta su hudu a nan take su girma biyan abinci nan da nan su wannan yana da abubuwa na mutan hankali da yawa amma wani bai akwai cewa a kan gaskiya ne ya ce da shafin mawafafati hadi shaf amma da sharaɗin su dace da shari'a وليست مصدر للعقيدة ولا للتشريع أما مصدر cewa wannan ba مصدر bane ba ba kuri bane na daukar aqida da shari'a ba shari'a da aqida kamar yadda ya gabata ana daukar su ne daga qur'ani da sunna da ijma'i wannan ba daukar aqida ko kuma shari'a ta hanyar wannan hanyoyi
المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهي عن الخوض فيه وجب الامتثال ذلك وجب وجب امتثال وجب الامتثال ذلك ويجب الامساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه
المراء في الدين مضمون قردمة قردمة أسكن الدين جاءهم ذلك na ba ta mutum ya sanya lokacin shi cikin gardama wadda ba ta da wani amfani والمجادلة بالحسنى أما تستمناوا تهنيا wadda take mai kyau wadda ana bin sharuɗan da suka kamata da ladubba na tattaunawa wanda ake nema a kai ga gaskiya kowa na son ya kai ga gaskiya ta hanya wadda take mai kyau wannan abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi wajajen rubin lafiya a hasan amma kawai saboda ta asuranci ko kare matsayinka wannan an hana ta ce wa masu nahayu an ilkauzi bihi wajen mafi tsaro da dukkan abin da aka hana aka hana ku shiga cikin shi ku yi ta tattaunawa da wannan wajibi ne musulmi ya kame ya tsaya bakin abin da shari'a ta umarce ce da shi kamar kaddara mutum ya shi shigi cikin kaddara an hana mutum ya tsaya bakin inda aka aka tsaye da shi saboda mutane da yawa cikin shishigin nan suka bace idan ka tsaya bakin inda shari'a ta baka dama sai ka kubuta kamar yadda yadda zai zo maratibul qadar guda kuma wannan in ka san su ya wadatar da kai kakka shiga cikin jayayya ta masu jayayya a cikin a cikin wannan babu yace wa yajibu al-imsaku an al-qawli fi ma la ilma lil muslimi bi yace haka ne wajibi ne mutum ya kame daga kutsawa cikin abin da baya da ilimin shi dukkan abin da baka sani ba abin da ilimin ka bai ba kakka kakka shiga cikin shi saboda idan ka shiga zaka zaka yi wa Allah kariya yi wa Allah kariya kuma yana cikin manya manyan manya manyan zunubai bal yana saman sama aikata sako saboda wannan sabon ne kai mutum ya ce sabon wannan ya ce daidai ne ya ce magana Allah Allah ya umarni da shi a shi ko wancan yi daidai yi daidai ne shi ya sanya abu ne wanda yake mai hadari mutum ya tsaya daidai bakin abin da ya sani abin da bai sani bai sai Allah wa ala ya ce wa tasbih da ilmi zalika ila alihi subhan ya mai da sanin wannan abin zuwa ga masanin shi wanda shi ne Allah madaukaki kaga hadisin jibril da ya manzo alaihi salatu wa salam ya tambayi kuma me yace Allah wa Allah wa rasuluhu ala haka mali rahimahullah lokacin da aka zo mishi da tambayoyi da yawa ya ba da amsa tambaya ko kare sauran ya ce la'adil wanda ya ce shi kuma daga nesa ya zo kuma malik yana ana jin shi ko ina yanzu in ya koma ya zai ce musu ya ce in ka je ka ce musu malikin bai sani ba malikin nan suna so sai malikin nan da ake ce bai san komi ba almuhim shi dai ya ya tsarkake a wanda ke tsakanin shi da Allah
يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير فلا ترد البدعة ببدعة ولا يقابل ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس كل محدثة في الدين بدعة كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
yake yajibu al-iltizamu bi manhaj al-wahyi fi ar-rad yace wajibi ne mutum ya lazanci manhaji na wahayi wajen rad saboda dukkan lokacin da aka zo da wani abu wanda ba gaskiya bane wanda ya saba wa qur'ani da sunna wajibi ne a mai da wannan abu saboda qur'ani da sunna su ne ake bi ba wani mutum wani mutum ake bi ba to amma lokacin da ake rantsi ya kamata mutum ya ladanci manhaji na ƙur'ani ko yaushe ƙur'ani hujjoji yake yake gabatarwa ba mutum ya shiga cikin wasu abubuwa ba shafsiya ko abin da ya kama da haka ba yadda kama ya yi fili da tsari wa tafiyar kamar yadda yake wajibi a wajen kudurcewa da tabbatarwa lokacin da ake tabbatar da aƙida kaga dalilai ake ake jirowa ko a tabbatar da abin da ake hudu haka wajen raddi ma kamata ya yi wannan nafsu wannan manhajin na Qur'an mutum ya bi shi ya kawo ya warware shubuhin ta hanyar dalilai na Qur'ani da na sunna da magana magabata wannan ya wadatar da shi tare da lazimtar lazimba na na raddi da kuma kyautata niyya ya kasance mai san wanda yake ma raddin ya dawo kamar yadda imamu shafi rahimahullah suke cewa bai taba munazara ko kuma bai taba ja da wani a cikin wata matsala ba ba sai ya yi fata Allah ya bayyana gaskiya a bisa harshen wanda suke tattauna da shi saboda yana son mutunan ya shiryu ba so ake mutane su fitar wafe ba so ake su gani la'an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min hurin na Allah shiryar da mutum guda ta hanyar ka ya iya maka ka samu jajayen kuma saboda lokacin su jajayen kuma su suke da su suke da daraja idan ka yi ka bi hanyoyi waɗanda zai sa rajin naka ya yi amfani ba cin zarafi da abin da ya kama da haka ba shiga cikin mutuncin mutuncin mutum da abubuwan da ba su shafi ainihin mawuzin da kuke tattaunawa kai matsala sai ta addini ita ce ke tsakaninku ka bayyana wannan matsalar da hujjoji da dalilai abin da ke kanka kenan innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wanda Allah ya shirye da shi ya shiryu wanda kuma bai shiryu ba Allah bai shiri bai nuface shi da shirya ba yadda kai ba zai shiryu ba karka zama kuma sababi wanda zai kore mutane mutane ka zama fitina fitina wa wasu su kasa karfar gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda ya zo a hadisin Aisha ce ma da salar rizqu bi shay'in illa zana wa ma nudi min shay'in illa shana da abinda zaka yi kai da da tabshi da tautatawa duk wannan ba wai ana nufin kowane lokaci ba akwai lokacin da shidda ita ce take dacewa duk lokacin da aka lura da cewa mutum yana da inadi yana da taurin kai kawai yana son ya kalubalanci shari'a ne da nafsu na qur'ani da sunna da fahimta ta magabata wannan dole a tsananta mashi kamar yadda magabata suka tsanantawa waɗanda suke masu kira zuwa ga bid'a musamman ga hurtattun dan bid'a yace fala tawrul bid'a bid'atu fala tawrul bid'atu bi bid'a kan mutum ya kore wata bid'a da wata bid'a wasu suna eh suna zagin sahabbai wasu sai suka musu raddi su kuma alil bait din da kuke so to su ma bar su su taba alil bait kaga duka ba wannan bane ba khairul umur awsatuha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mutum ya tsaya akan akan gaskiya kai kore bid'a da bid'a ya kore bid'a da qur'ani da sunna qur'ani da sunna sun kalmin bid'a in mutum ya zo da qur'ani da sunna zai kore zai kore bid'a da dalili da hujja ke wala yuqadilu tafsir wala yuqadilu tafsir bil ghuluwi wala al haka shishigi ko kuma sakati ba a kore shi da shishigi ko kuma kishiyar haka kenan ko da mutum ya tsaya akan tsakatsakiya ya zama to yana tsakatsakiya ya lagarci ƙorani da sunna da fahimtar magabata yace abu na goma sha biyu kullum mutasar fitin bida dukkan abin da aka kirkiro aka dangana shi da addini cikin addini ke ke wannan bida saboda تقول ما قال الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه وهو رد وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد kenan cikin al'amarin wannan namu wani al'amari na zo sama sama ne ke al'amarin addini al'amarin duniya na shiga ya aka biya shiga saboda nafsin annabi haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum yana idan yace su suka yi sanin al'amarin duniya kuma ya za a hana su yi bida a nan gurin bai yi wa su suka yi sani wa kullu bid'atin dalal dukkan abin da ke bid'a me ya bid'a no
abin da ake kirkiro sama abu wanda aka kirkiro ha wanda aka cikin addini aiki ne ko kuma kin yin aiki dukan suna shiga ko wangan kuma aikin asalin shi na kwarai ne wannan lokacin ba na kwarai ba ne ba kamar yanzu misali aikin ko aiki na kwarai zikiri amma aka yi ta wata hai'a sai zan bida aiki na wanda ba na kwarai ba a asalin shi kamar music music kuwa sun da cewa ba aikin kwarai ba ne ba amma wasu suna zikiri da shi ya sa an kace mai ya tsere mai zikirin sai ce zikirin zikirin za a tsere kaga ne ya zama bida bida kenan shi ne ka aikata abu ko ka bar shi kana mai tasarrufi zuwa ga Allah da wannan yin ko bari ya sa al-imamu shafi'i ya tarihin shi ya ce tariqatun muhtara tudahi shar'iyya يكثر للسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله nan da niyyar neman kusanci ga Allah maɗaukaki to dukkan bid'a dukkan abin da ke bid'a ne abin da aka ƙara cikin addini wanda baya cikin shi da sunan neman kusanci ga Allah wannan fata wa kullu dalalatin tinna dukkan fata kuma tana cikin muda
ثانيا التوحيد العملي العملي الاعتقادي الأصل في أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تك ولا تكييف ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع الإيمان بمعاني الألفاظ النصوص وما دلت عليه بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه
Ake abu na biyu bayan abu na harko shine shine mi kawai da usul fi manhaji ahli sunna wal jama'a fi istidlal dan manhaji ne na bangaren istidlali kawai hujja yanzu nan abu na biyu a tauhidul al'ilmi al'itifadi nan ya kasa tauhidi kashi na biyu kashi biyu amma akwai cin karo tsakanin wannan da kasa tauhidi kashi babu cin karo ya za mu hada tsakanin da fimatin guda biyu nan wannan rububiya da asma'u sifat abu guda ke hada wannan bangare ne na mutum ya sani ya kuda su da kuda su ya zuce shi shi ya sanya aka haɗe su guri guda aka mai da biyun cikin abun da guda nau'i guda nan kuma wanda ya shafi ayyuka ayyuka na na karɓe da mutum yake yi wannan shi kuma sai aka mai da shi shi ma wannan guda shi yasa na farko ce a tauhidul ilmi a intiqad tauhidi wanda abin da ake so mutum ya tabbatar a cikin shi shine ya san shi ya san shi kuma ya kula sai shi a cikin zuciya ya kasance ba ya da wani shakku game da haka yace al-asru al-asru fi asma'illahi wa sifatihi isbatu ma asbatahu Allah li nafsi asali game da sunayen Allah da sifofin shi sunayen da sunaye ne na Allah da sifofin da ya sifantu da su sai ba su ma tabbatar Allah mina mutum ya tabbatar da dukkan abin da Allah ya tabbatar wa kanshi suna ne ko sifa Allah ya ce daga cikin sunayen shi Ar-Rahman mutum ya tabbatar da Ar-Rahman daga cikin sufofin shi Ar-Rahman sifatu Rahman mutum ya tabbatar da sifatu أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم وهو من ذنبه عليه الصلاة والسلام يتبتر شدوان رسول هو من صفة وإن يتبتر رسول من غير تمثيل أما بأن يتبتر من هنيا ينبلا wanda suke tabbatarwa wanda idan suka tabbatar sai ce hannu misali ya lura ce hannu kamar hannu da muka sani hannu na kowa to ahli sunna min ghairi tamthil ba tare da cewa hannun Allah daidai ke da hannun wani ba mun gane ko wala ka ce ko kuma ya ce ga yanda hannun Allah yi ba tare da kamanta shi da na wani ba wa nafyu ma nafahu Allah an nafsi da kuma kore abinda Allah madaukaki ya kore da kanshi ya kore ma kanshi أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو من نجي يقول يمشي وانا من غير تحريم بعد هذا كركتا كركتا عين معنى فا يتجا معنى دا الله مبوكي يتبقى يكركتا تيتا يتبقى حتى كيسي وهو يتحريم مطلقا استوى استوى ولا تعطيل ko kuma ta'atil ta'atil shine ya wuce da lafazi ma'ana lafazi ne wanda bai da ma'ana sami'un bila sam basirun bila bila basar kama qala Allah ta'ala kan kare da Allah ko take yace laysa ka mithlihi shay babu wani abu wanda yake daidai da Allah madaukaki ko ko sami'ul basir shine wanda yake as-sami sunan shi as-sami يعني تقدير ارتفاع تسم تجي البصير وانت تقدير ارتفاع تجد يتي الإمام بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه مع الإمام بمعاني الألفاظ بمعاني ألفاظ النصوص تعالى إيمان da ma'anoni na lafuz da na wannan nafsus idan aka ce ar-rahman ar-rahman suna ne wanda yana da ma'ana aka ce yadullah annan Allah wata da idan aka ce hannu hannu yana da ma'ana ko yana tabbatar da hannun kuma don ka tare da abin da ta kunta na ma'ana mun gane ko amma na fi ne ba mutum da ya shiga cikin me da ya shiga cikin yadda yadda hannu ne amma ma'anar kan mutum sai a bai san ma'anar ba saboda shi ma san wata matsala ne
التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تعويلا فمنه ما هو كفر كتعويلات الباطنية ومنه ما هو بدعة ضلالة كتعويلات نفاة الصفات ومنه ما يقع, ما يقع خطأ
التمثيل التمثيل والتأصيل في أسماء الله وصفاته كفر تمثيل كمن تألى صفة ومن تألى دي دي كده صفة أبو كذا وتواني والتعطيل كفر إن يوهن سد صفة kamar wanda suke ce Allah baya baya sama baya ina baya ko ina fil akhir dai kamar yadda shehu islam yace ya abuduna adama saboda sifofin nan ka hada duka za ka ga an cikan da wani abu wanda babu shi shi ya sanya suna bautawa abin da babu shi ne kace a cikin suna Allah wa sifati ce ko kuma wannan kafirci kafirci amma tahrif kace amma tahrif ne karkata ma'anar su da wannan sifai alladhi yusami yusamihi ahlul bid'ah ta'wila wanda yan bid'a ke kira ke kira shi da ta'wili da tafamin kuma ko kufur a cikin shi akwai wanda kawunci ka ta'wila ta batiniya tamkar ta'wila ta na batiniya suna da ta'wila ta na su wanda ke cewa wannan wanda kama abin da ke cikin nasi wannan zahiri wannan ilimi ne na khas na al'amma su suna da ilimi na khas na wannan hawa akwai ilimi kuma na khawasul khawas wannan duka kukiya ne domin kuma ko bid'atun dalala akwai wanda kuma bid'a ce bata ne ka tawila su mafata sifat tamkar tawili na wanda suke koyi sifofi kamar wanda suke cewa istawa istawa wa min huma ya faru khata'an akwai wanda kuma yana kuwa ne ta bangaren kuskure wasu daga cikin mujtahidai wanda suka faɗa cikin wasu daga cikin kurakurai kamar misali الإمام الأئمة ابن خزيمة وأنت يا يزلوك يزول حديث خلق الله آدم على سورته كما السورة يدليل ga Adam hakika shi ne abin da bisa sura Allah shi sai mai da shi a bisa sura Adam Allah ya bisa Adam a bisa sura Adam nan kuskure ne gani ko
mana a cikin tambaya dan mudakala kaɗan kamar yanzu cikin resources su kamar su tiktok da sauransu akwai dan ba san kwanakin mutane suna kan ba akwai dan tattauna da ake sakan aqida nawawi da ibn hajar da ma suna ga sun ta ko da ibn su sun ke kamar ba su dukkan mazhabi na ahlus sunna jama'a
eh al-imam an-nawawi rahimahullah kamar yadda malamai suke faɗa ƙarshen rayuwar shi asalin wannan tawilatin duka ya bar su ya rubuta ma littafi wanda yake nuna cewa ya bar tawil ya dawo kan mazhabin salaf haka ibn hajar ibn hajar a cikin fatul bari kadai za ka same shi wani gano yana tafiyar da ayoyi na sifofi da wannan da nusus domin wannan sifofi yana ta yadda su gama a kan mazhabin salaf wani lokacin kuma ka same shi yana tawi kuma lokacin da tawi ne sai ce wannan ita ce hanya ta gaskiya duk wanda ta saba wannan bata ne can kuma hallo da farko mazhabin salaf ya ce shine shine gaskiya dukkan abin da ya saba wa haka bata ne shi yasa wani doktor isa indo yana da littafi risala na majalisar aqidat al-hafiz ibn hajar min khilal kitab al-fath al-bari a ciki ya tabbatar da haka sai mutum ne wanda bai tabbata akan akan abu guda ba shi yasa game da jire-jiren wa'annan shekul islam yana cewa mutane ne wanda suka samu kansu tsakanin karfi guda biyu abubuwa masu karfi guda biyu da suke jan su na farko hadisan masu sarwa sallan wanda kurkuri su suke rayuwa da su wanda suka harkace su suka suka shagarta da su da kuma akira ta biya da suke rayuwa a ciki shi ya sanya yadda za a yi ka samu wajen mutum ya tafi da su kamar irin su albai hafi da sauransu da suka tafi da su da ire-iren wani amma dangana su zuwa ga asila shari'a kuskure ne kuma yadda shari'a ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa saboda annawawi tun kafin ma ya yi taraji ya saba wa a shari'a a cikin usul yau wajen usul shi da shari'a ibn Uthaymeen rahimahullah ya ce imam nawawi ya saba wa shari'a shi ko da asali guda mutum ya saba musu ba da saba shi cikin su.
ba dai shaɓa sun kusur na kashe
bar mu wannan ake yi saba ni da abin guda ba a isa a shi ne ba
nawa kamar yadda mutum ya saba yanzu asali na ahalin sunna mutum ya sa ya yi dace da ahlus sunna a cikin duka usul sai saba a cikin asali na sa'a su la ta amma ana musamman cikin ahlus sunna hakikalin ba ahlus sunna ba ne Eh, kenan saboda ne aqida wani abu ce wadda wadda mutum baya da shakku a cikin ta idan yace ya yarda da tahiyya kenan sai ya kasance akan tahiyya eh musamman kun haka wasu wannan malamai ne mujtahidai ne duk da ke sun hada cikin wannan kurakuran dalilin inda suka rayu saboda bi'a inda ka rayu yana da tasiri a kanka
وحدة الوجود أو اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به كل ذلك كفر مخرج من الملة
yace wahdatul wujud ba na aqidar cewa dukkan wani abu da ka sani duka abu guda ne duka komai guda ne kamar yadda wajen sufaye a koshi tarbiya in suka shiga tarbiya ya ce komai duka Allah ne duka Allah ne yake bayyana a cikin surori daban-daban wahdatul wujud aw ittisalu hududillahi ta'ala fi shay'in min makhluqatihi ko kuma kudurta cewa Allah yana shiga cikin wani abu daga cikin halittun shi aw istihalu bi ko kuma ya zama ɗaya da wannan abu mun bambanta abubuwan guda uku kuma da tsoron shi komi abu guda ne mun gane hulur kuma shine Allah ya shiga cikin cikin wani abu wani abu wani mutum misali ko wani abu wani wata halitta ko kuma ya zama ɗaya da wannan halitta yake kullu dalika kufrun mukhrijun min al-milla dukkan wannan kafirci ne wanda yana kuda mutum daga daga addinin musulunci wannan abubuwa ne wanda suna bayyana kafirci ne wanda yake bayyana Bagaimana dan kebora eh itu ini. Oh, ah. Ulu nonton tidak enggak ampur, ampura, ambara, ambara ya. Ya enggak apa? Ah. Oh, ambana. Hmm.
الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا وأما تفصيلا فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف
yake al'iman bil mala'ikatil kiram ijmal duka wannan yana cikin abubuwan da ake kudurcewa wanda ta jami bangare na ilimi da imani da mala'iku mala'iku mutum yin imani da su a dukkura cewa akwai wasu halittu wanda Allah ya halitta daga haske wanda sunan su mala'iku wanda suke masu yawa wanda suke masu ƙarfi masu girma wanda ba sa saba wa Allah dukkan abin da Allah ya umarce su da shi suke da su suke aiki ya ce wa amma tafsila amma game da imani da su ta ɓangaren tafsir wannan shukun da magana ba bi ma sahha bi addali wannan mutum zai yi imani da shi ne ta bangaren abin da ya tabbata na dalili min asma'i daga sunayen su mun san da akwai mala'ika jibril akwai mika'il israfil malakul maut babu azra'il saboda sunan bai tabbata ba malik khalid wasu fatin da sifofinsu sifofinsu da allah maɗaukaki wannan Allah madauki ya ba mu labari a cikin Qur'ani ko a bisa sunna a bisa harshen manzo alaihi salatu wasallam misali malaika jibril manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga shi yana da hukuki dari shida wanda kowane wurin ɗaya daga cikin hukukan shi ya rike sasanni ga baki daya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba shi izini ya ba da labarin wani mala'ika wanda tsakanin nan kan wannan saman kwanyen shi ko saman wuyan shi zuwa kafaɗin shi tahiyar shekara ta yi bakwai ta ce wa amalin da ayyukan akwai wanda wanda ke kula da wahayi jibril akwai wanda ke kula da tsirrai mikali ruwa da tsirrai akwai wanda ke kula da tambaya a kabari munkar da nakir akwai wanda ke kula da karɓar rai kowane akwai aiki shi bi hasali ilmin mukallaf wannan daidai gwargwaron abin da mutum ya sani ba shi a dole sai ka san su an yi abin da ake so gare shi shine ya yi imani da cewa akwai mala'ika sannan dukkan wani mala'ika wanda ya san sunan shi ya yi imani da shi wanda ya ji aikin da ya yi imani da wannan aikin amma ba ta dole sai ya san duka tafasir ɗin ya shafi mala'iku wani ne gwargwaron da mushi biyan da kai akwai wasu wasu abubuwan da baka sani ba wanda wani wanda ya jika ilimi shi ya san su
الإيمان بالكتب المنزلة جميعها وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها وأن ما قبله شرع عليه التعريف وأنه لذلك يجب يجب اتباعه يجب اتباعه دون ما سبقه
الإيمان بالكتب المنزلة جميعها yana daga cikin wannan babu mutum ya yi imani da dukkan littattafan da aka tafkar aka tafkarwa annabawan da a cikin su shirya ta bayi suke take wa anna alquran alkarim kuma mutum ya ya kudurta cewa alqur'ani mai girma afdalu ma shine mafi falala shine ke sama dukkan wannan da suka manta suka gabata ba ba wannan wani littafi wanda ya kai alqur'ani ba wala fiqha shi qur'anin nan kuma shine ya shari duka hukunce hukuncen da ke cikin wannan sai abinda ya tabbatar dukkan abinda qur'ani bai tabbatar ba kenan ba a ba a yi da shi shi ya lokacin da mazu a yi tsara da tsara ya ga umar da wani bai bangare na tattawa da ya tambaye shi ne ne ya gaya mashi mazu tsara sama ne ya kushi ya ce shi kuna cikin shauku ne game da abin da na kawo ya ce wala inda musa yana raye da babu abin da zai wadatar da shi ba je ya bi ko da musa yake nan dole sai ya bi annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa annan ma kabla hudara alaihi tahrim kuma mutum ya kudurta cewa dukkan littattafan da suka gabata dalilin allah bai dau bai yi alkawarin kare su ba su masu littattafan sun cancanta wannan littattafan sun yi kare a cikin sun rage kamar misali ƙorani yana ba mu labari cewa isa alaihi salatu wasalam ya ce ma banu isra'il cewa akwai wani manzo wanda zai zo bayan shi kaga ma yanzu a cikin a cikin wannan biyu akwai shi wanda take yawo babu shi kenan dole mutum ya kudu ce da cewa wa'annan da ta zama a cancanta kamar yadda Allah wanda ke ba mu labari wa'annahu lidalika yajibu ittibahu duna ma sabaka don haka yake wajibi mutum ya bi alkur'an sauran da tattawai babu zan ta ce mutum ya bi su asalin ko abin da ya tabbata qur'ani ya shafe shi sai abin da qur'ani ya tabbata farantana ma an yi canje-canje mai yawa a ciki
الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم أفضل ممن ممن سواهم من البشر من البشر ومن زعم غير ذلك فقد كفر وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا ويجب الإيمان بس ويجب الإيمان بسرائرهم إجمالا بسائرهم إجمالا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم وأن الله أرسله للناس جميعا
yace al'imanu bi anbiya Allah wa rusuli mutum ya imani da annabawa Allah da manzanni annabawa su ne waɗanda suke aiki suke isar da shari'a wadda aka saukarwa wani manzo mun gane ko su ko mursalai su ne wanda ake saukarwa sabon wahayi inna inna anzalna ilayka tawrata fiha hudan wa nur yahdi biha nabiyun kaga annabawa ne suke suke ma mutane wa'azi da taura take salawatu Allah wa salamu alaihim wa annahum afdalu mimma siwahu min al-bashar kune suke dukkan wani wani mutum annabawa su suke gaban kowa su suke kowa gaba yace wa man dama ghayra dalika faqad kafara dukkan wanda ya kudurta wani abu ko ya iya wani abu wanda ba wannan ba wannan ya kafinta wa ma saka fihi dalil bi ainihi minhum wajaba al-iman bihi muayyana kamar yadda wasu suke cewa wali ya yi ya yi annabi makamun nubuwa cikin barzafin wani rasuli wa duna wani bai yi da kai wannan ba annabi yana sama da mursali amma bai kai wani ba idan wani yake sama da wani da sun aka sahara ne shi yasa ake kokari ta kowace hanya ta tabbatar da cewa hidar wani ba annabi ba idan ya yi ya yi musa alhali ko hidar annabi wa ma fa'altuhu min amri da wahayi ne yayi dukkan abubuwan da ya aikata ya ce wa masu hafiz dalilu ya ainihi minhu wanda ban imam bi da dukkan abin da dalili ya tabbata da shi a tattare da ɗaya daga cikin su mutum ya san sunan shi annabi kuwa ne ko wani abu wanda aka faɗa game da shi to mutum sai imani da wani ويجب الإمام بسائره إجمالا sauran kuma a dubbure su sai ya yi imani da dukkan manzannin da Allah ya tuho da annabawan da Allah ya tuho. Manzo ne salatu wa salam ya ce an tuho annabi dubu dari da ashirin da hudu mursali dari uku da goma sha uku. Kaga Qur'ani ashirin da biyar kawai ya gawo. Wa rusulan tattasasnahu alaihi wa rusulan lam nafsusu alaihi. Ina a dubbure su yi imani da su wannan ya ishi wanda ba makaranci ba ne ba ya yi imani da dukkan musulai ya san manzo a yasa salatu wasalam da dukkan manzon da ya sani ya yi imani da shi wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal mu'akhiru sannan mutum ya kula da cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam shine biyayyen dukkan dukkan wa'annan annabawa shine biyayyen ulul azm ulul azm su kuma suna sama sauran wa anna allaha arsala lin-nasi jami'a kuma mutum ya kudu da cewa annabi alaihi salatu wassalam ba annabi ne wanda aka turo kadai saboda larabawa an turo shi ne zuwa ga mutane ga baki daya sakamakon sauran annabawa ko ne ana kiran ana tura shi ne zuwa ga jama'a shi shi yasa kitabun za ka ji ya bani isra'il ya kawo amma manzo sallallahu alaihi wasallam risalar shi ta haɗi kowa kowa da kowa aljani da mutum tun daga radda manzancin shi ya bayyana a tashin kiyama wanzu ta lafi wani yana rantsuwa da wanda kan shi yake hannun shi cewa babu wani da ya kule ko ba na wanda zai ji labarin shi ya ki imani da shi ba sai yana yana cikin wuta yana cikin yan wuta yana dole mutum ya yi imani da mazawar salatu wasalam da cewa manzancin shi manzanci ne wanda ya shahi dukkan aljannu da dukkan mutane tun daga turo masu a rikin salatu wasalam har tashin kiyama wanda bai imani da shi ba to nan mutum lokacin ya yi masu ma'ana da wani mutum shi ba ba ya yi